الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس zai zamo 21 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya dace da 11 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na fiƙihu daga littafin nazmu muqaddimat ibn rushidin a wannan darasi shi ne darasi na biyar darasin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen babin makaruhatul wudu'i wato abubuwan da aka karhanta na arwala yau kuma za mu shiga sabon babi shine nawaƙidul wudu'i bala ya ce faslun walil wudu'i mujibatu fatis'atun min hahakar ruwatu tujibuhu qalu bila khilafi wa tis'atun minha ala ikhtilafi فالتسعة الأولى خروج البول على سبيل عادة من أصل أو من خروج الريح أو من مضي أو من خروج غائط أو ودي أو من خروج الدافق لكنه يجب منه الغسل نلت السنة وغائط والريح بالشرطين والودي والمضي بغير مين فهذه الأحداث والأسباب نأتي بها لكي يفي الصواب ثم لتشي نواقض الوضوء نواقض جمعيننا ناقض idan an ce naƙid shi ne abin da ke walwalewa ma'ana ababen da suke walwala arwala bayan an yi ta a wasu kamar yadda zai faɗa sukan ce mujibatul wudu'i abubuwan da za su wajabta ma alwala wasu kuma su ce asbabu asbabul hadas kowa dai da yanayin yadda yake ambatonsu to duka za a yi bayani insha Allah ta'ala kuma abu ɗaya ake nufi ko ka ce na waƙi wudu abubuwan da suke walwala alwala bayan an yi ta kenan ko kuma ka ce mujibatul wudu'i abubuwan da in an yi su sukan wajabta a yi alwala ko kuma ka ce asbabul hadath dalilan da ke kawo hadasi alhadasu kuma shine wanda yake roshe alwala to sai mal ya ce faslun to za ka kaddara masa mubtada ai haza faslun sai ya zan faslun khabarun ne mubtada ɗinsa muƙaddar taƙadiruhu haza wannan wani fasli ne wani aji ne ya ce wa mujibatun abubuwan da suke wajabtawa lil wudu'i ga alwala fatis'atun to guda tara ne ma'ana abubuwan da in an samu ɗaya daga cikinsu ya faru da kai to akan wajabta ma kowanne abu yakan wajabta ma ka je ka yi alwala idan aiki da alwalai ya kama ka na yin sallah ko a tawaf ko abubuwan da suka yi kama da haka to sai ce fatis atun minha daga waɗannan tara ɗin nan arruwatu malamai masu riwaya haka sun ka hakaito mana su a cikin littattafansu ikala bibiyar littattafai to za ka ga malamai suna suna bayaninsu guda tara ɗin sai ce tuji buhu to wa'annan tara ɗin nan suna wajabta yin alwala ƙalu haka su malamai suka faɗa bila khilafi kuma babu saɓani e, ma'ana su guda tara ɗin nan to an yi ittifaƙi cewa idan ɗaya daga cikinsu ya faru to alwala ta zama wajibi ba a samu saɓani a wurin malamai ba amma watis atun akwai wasu guda tara banda wa'yancan min ha daga cikin abubuwan da ke walwala arwallan nan alaktilafi su kuma akwai saɓani wurin malamai shin su ma suna kan wajabci ko ko kan musahabbanci ko ko ma ba ba sa walwala alwala ba sa wajabta alwala to alaktilafi wannan ya zo bisa ga saɓani na malamai saboda haka ya kasa mana su mujibatul wudu'i din nan gida biyu tara an yi ittifaki suna walwala alwala suna wajabta alwala tara an yi saɓani kan wajabci ko rashin wajabci to tara ga tara in ka hada sai su baka sha takwas a dunkuli kenan abubuwan da zai kawo muna waɗanda suke walwala arwalla ko suke wajabta ta guda goma sha takwas to ya ce fattis'atul ula khurujul bauli ala sabili adatin min asli to sai fara da waɗanda aka yi ittifaki ba a yi saɓani ba sai ce fattis'atul ula tara na farko wanda su da zaran suka same ka to magana alwala dole ne ka yi ta sai ce khurujul bauli daga cikin taraɗin nan na farko akwai fitar bauli duk sanda bauli ya fito fitsari to wannan ya wajabta maka alwala sawa'un ko da kamin ya fito kana da alwala ko ba kada yanzu in dai aiki ya kama ka da alwalatu wajibi ne ka yi ta amma hafi tsarin nan ala sabili adatin sai malai kawo mai sharaɗi ya ce in ya fito akan hanya ta al'ada e, in ya fito akan hanya ta al'ada to sannan ne ake maganar cewa wajibi ne a sake alwala sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu min asli kuma ya zamo ya fito ne daga asalin inda fitsari ke fita idan fitsari ya fita ba samu wayannan sharuɗan ba to wannan ba zai wajabta alwala ba ba zai wajabta alwala ba an gane ko shine suka ce kawai misali fitsarin ya fito ta hanyar da ba nan ne ga al'ada fitsari ke fita ba fitsari yana fita ne ga al'aura e, daga gaban namiji ko gaban mace to sai fitsarin ya fito ta baya ta dubura hmm? a duk da wasu na ganin a inda ta dubura ne ya fito to duka dai tun da shi ma mahallin ƙazanta ne to hukunci ne hukuncin kashi ko kuma ya fito ta ainihin wato wata kusuwa da in mutum ya yi rashin lafiya uwar hanzan yasa takan ɗanyi kusuwa ta hude haka to sai fitsarin ya fito ta nan ya fito ta nan to nan malamai suka ce arwalla ba ta waje ba eh a kansa ba arwalla ba ta waje ba a kansa ba to shine abin da yake magana dole in namiji ne to sai in fitsarin ya fito ta zakarinsa amma in ya fito ta dubura ko ta uwar hanzanya to wannan malamai suna ganin cewa eh ba dole sai ya sake alwala ba eh amma shi duburan akwai ƙauli na cewa a tunda mahallin ƙazanta ne to wajibi ne sake alwala bai da bambanci da ainihin gaba ko gaba ko baya duk inda dama ƙazanta ko najasa ta fito wajibi ne a sake alwala e, to ce wadda ya min asali kamar yana ishara kan wancan ƙaulin na cewa in dai ba ta gaban namiji tsarin ya fito ba to ba a cewa dole sai ya sake alwala don da zaran kaga fitsari ya fito ta dubura misali kaga wannan rashin lafiya ne yanzu sai dai kawai a wanke a wanke ƙazantar idan aka wanke ƙazantar to shi kenan sai ya je ya ci gaba da ibadarsa da ta zuwa neman magani haka ita ma mace sai in ya fito ta gabanta idan ya fito ta bayanta ko ta wannan kusuwa ta uwar hanzanya to duk wannan kaga bai fito min asali ba min asali kaga don a fitar da inda ba nan ne fitsari ke fita ba ga al'ada to wannan shine abu na farko au ko kuma min khurujin rihi na biyu ko kuma aka samu fitar iska ta baya to shi ma ya wajabta alwala sawawun iskan na an ji shi da wari ko ba a ji shi da wari ba muddin dai an samu yaƙinin ya fita ko kuma an ji sauti wajibi ne a sake alwala aumin mazi ko kuma aka samu fitar mazi mazi shi yana fita ne lokacin da a sha'awa wadda ba babba ba ta kama mutum baligi to lokacin yake fita to shi ma yana wajabta alwala amma baya wajabta wanka awimin khuruji ga'itin ko aka samu fitar kashi awwade ko aka samu fitar wadi wadi shi ma yana fita ne amma ba ta hanyar sha'awa ba shi abin da ke da shi shine dadewa mutum bai bai sadu da mace ba ko mace ta dade ba a sadu da ita ba to shi ke sa in aka yi fitsari sai ya biyo ƙarshe bayan fitsari saboda haka shi ba sha'awa ke fitar da shi ba a wani lokacin ma yakan fita ma mutum baya sani to amma dai yana wajabta yin alwala amma shi ma malamai sun ce baya wajabta wanka to da fitsari da ainihin gayatsi duka yana matsayin abu ɗaya ne yawa duka suna matsayin naƙibi guda ɗaya haka da wadi ko kuma ce da ainihin rihi da gayadi suna matsayin abu ɗaya saboda mafitarsu ɗaya ne to in ka haɗa da fitsari sai ya zamo biyu kenan haka da maziyi da wadi shi ma yana matsayin abu ɗaya saboda dukkaninsu suna fitowa ne daga gaba to in ka haɗa sai su baka naƙidi guda uku kenan saboda haka kenan yanzu an samu guda uku cikin tara waɗanda yake an yi ittifaki cewa suna wajabta yin arwalla suna walwala arwalla idan an yi ta ko kuma ko ba ka da arwalla idan aiki da arwalla ya kama ka sai ɗaya daga cikinsu ya faru wajibi ne ka je ka sake ainihin alwala sai zan na hudu aumin khurujid dafiki ko kuma aka samu fitan mani shine addafik yana tunkuɗa sashensa lokacin fitarsa to sai istidraki ya ce lakin na amma sai dai shi mani ya jibu min hulgusulu shi ka yi ya fito ba ma magana a ruwan kaɗai ba har da wanka ya waje ba shi yana da ƙarfi saboda wa'yancan da suka gabata saboda shi fitarsa ba ma magana a ruwan kawai ake yi saboda shi alhadasul akbar ne amma waɗancan duka alhadas ne a sugura amma shi mani alhadasul akbar ne to an kawo shi dai babin abin nan don cikin lissafi amma shi kamata ya kawai a jefa shi layin wanka tunda an san cewa idan mutum na da janaba bai yi wanka ba to kaga ba magana alwala gare shi dole sai ya yi wanka ko kuma in ya rasa abin yin wanka ya abin da zai tsaya madadin wanka shine taimama sai za an bi shi bashin wankan nilta sunna idan ka yi aiki ka kiyaye da wannan bayani ka samu dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sau da haka yanzu mun samu hudu na farko khurujul bauli fitar bauli shine in ya fito ta hanyar al'ada daga asalin inda nan ne fitsari ke fita shine muka ce namiji ya fito ga gabansa mace kuma ya fito ita ma ga gabanta amma in ya fito ta wasu wurare ba wannan ba to kaga wannan rashin lafiya ne sai dai a je zuwa neman magani baya walwala arwalla na biyu shine fitar gayadi da iska shi ma yana walwala arwala na uku shine fitar mazi da wadi shi ma yana wajabta arwalla ko walwaleta na hudu shine fitar mani to shi an ƙara ma har da wanka dole sai ka yi to in ka yi aiki da wannan ka dace da sunna wannan duk malamai sun yi ittifaki kan cewa suna walwale alwala to sai ƙarin bayani akan kashi da iska da wadi da mazi don su abbe faɗi abin nan ɗinsu ba sharaɗinsu sai ce wa ga'idun shi kashi warrihu da iska bishar tsaini shi ma an saka mai sharaɗi biyu kamar yadda an ka sa mabauli sharaɗi biyu shi ne sharaɗin da aka sa ga bauli shi ne aka ce mi ya fito a kan hanyar al'ada sannan ya fito ta hanya wadda nan ne Allah ya halicce shi don ya fito saboda haka idan ba a samu wa'annan sharuɗa guda biyu ba to ko da abin da ya fito fitsari ne baya wajabta alwala an fahimci bayaninsa to sai ce maka shi ma gayadi da iska yana da wa'annan sharuɗan da haka kashi an san inda yake fita to sai wani dalili na rashin lafiya yasa ya fito ba ta baya ba da wannan rashin lafiya ne kawai sai dai a wanke kashin amma alwala na nan haka nan iska shi ma an san ta baya yake fita to sai haka ya fito ta gaba to shi ma baya walwala alwala haka nan walwadiyu wadiyi walmaziyu su ma suna da wannan sharaɗi su ma an san inda suka fita shi ne ga gaba idan sun fito ta baya to sai dai a wanke a wanke su amma ba sa mi walwala kenan sharaɗin kowanne daga cikinsu ya fito ta fuska al'ada to kai wasu ma na ganin idan an ka yanka ma mari sai ka ji wuta ka fit da fitsari to a rollar kanana eh in dai ya zan bala'in na yadda ya tsari ba wai dama lokaci da ya yi ba kai na abba kai ba to malamai sun ce a ruwan kana nan ko an ka yanka ma mari sai ka fidda iska eh zahin marin ya fidda ita saboda wuya to sun ka ce a ruwan kana nan ko maziyi ko wadi eh ko shi karan kan sama niyi din yawwa ko ka faɗi wahala ta ya fita ba aka watsa ma ruwan zafi ko wani abu dai wanda dai na azaba ne wanda azaba da ya tafi da shi ana samun irin haka nan sosai to wannan kaga duk sun fita ba bisa al'ada ba ko kuma a'a sun fito ba nan ne inda Allah ya halicce su su fita ba to shi ma arwalla na yanzu kawai abin da a bisa gare ka ka wanke kazantar sai ka je ka yi ibadarka to fa hadhihi al ahdasu wannan da suka gabata duk ana kiransu al ahdas jam'u hadasi eh yawa akwai kuma wal asbabu akwai al asbabu su ne za mu ambata shine ce na ati bi hali kai ya fi sawabu za mu zo da su saboda as-sawabu dacewa da daidai ya fi ya zamo ya cika eh su bambanci tsakanin al'ahadas jam'u hadasin al'asbabu jam'u sababin su al'ahadasu su karan kansu suke walwala a da kansu su kuma asbabu a hanyoyi ne wasa'il ne na jayo wasu abubuwa da za su walwala arwala saboda haka su ba suke walwala arwala ba kai tsaye sai dai sabubba ne to shine bambancinsu ga su zai yi bayani sai fara da na gaba wanda zai zama cikon na biyar sai ce fayajibul wudu'u bil mulamasa alwalla tana wajaba idan an samu shafa namiji ya shafi mace to wajibi ne ya yi mi ya yi arwalla to kaga shafa ba hadasi ba ne amma sabab ne na jayo hadasin saboda galiban in mutum ya shafi mace yakan ji daɗi ko ita mace ta shafi namiji takan ji daɗi har a samu ma fitowar wasu abubuwa wani lokaci ko fitan mazi ko wani abu wanda ya kama da wannan ko kuma koda komai bai fito bai kan ji sha'awa a ransa to wannan sai malamai suka ce wajibi ne ya sake alwala amma wa ƙasdiha tare da waɗannan ma'anan ma'agare ta tare da ya ƙudurta nufin shafat kuma na biyu lilazzatil mujanasa kuma ya samu jin daɗi wanda yake ya samu ittifaƙi na jinsi tsakanin shi wanda ya shafa da kuma wadda aka shafa ma'ana shi ya ji daɗi ita ma ta ji daɗi irin daɗin da kowanne yake ji yawwa saboda daɗin da kai matsayinka na ɗan adam kake ji in ka shafi mace to ba shi dabba ke ji in ta shafi dabba ya uwarta ba saboda mi ba jinsin ku ɗaya ba ko ne da nashi yanayin mi sha'awarsa amma sha'awar da kake ji a ranka to irin ta mace ke ji sha'awar da take ji a cikin ranta irin ta kai ma namiji kake ji to wannan shine mujanasa shine a samu ittifaki wajen jinsi namiji jinsin mace ne mace ma jinsin namiji ce to idan an samu irin wannan daɗi an gane amma in daɗin da ka jiya ba irin wannan na ba to kaga wannan ba a magana kansa kamar yadda za a yi bayani nan gaba a dole sai an samu lazza almujanasa jin daɗi wanda yake ta haɗu a jinsi tsakanin shi namiji da ya shafa ko mai shafa da wadda aka shafa to da wannan sai malamai suka kasa shi shafan gida kusan hudu suka ce idan mutum ya shafi mace ya yi nufin shafan kuma ya ji daɗi ya yi nufin ya shafa kuma ya shafa ɗin kuma ya ji daɗin to wannan suka ce kaɗa'an wajibi ne ya sake a ruwan ba a samu saɓani wajen malamai ba saboda niyyarsa kuma abin da ya yi don shi kuma ya samu shi ne dama ya yi ne don ya ji daɗin to shi malam yake nufi a nan shi yasa ya kawo maka wa qasdiha lillazzatil mujanasa amma idan ya shafi mace an gane bai yi nufin shafarta ba kuma bai ji daɗi ba kila ba mistake ne ta biyo ya biyo ba su ga juna ba sai aka shafi juna amma babu jin daɗi to wannan babu alwala a kai yauwa saboda abin ya faru ne bisa kuskure ko babu nufi na uku suka ce ya yi nufin ya shafa amma kuma bai ji daɗi ba amma ya ƙudurta ma kansa to nan aka yi saɓani wasu suka ce ya sake arolla bisa musahabi saboda wannan niyyar tashi ba a ce bai cato ai tun da ban shafa ba kuma ban ji daɗi ba a saboda wannan ƙudurin da ya yi to sai suka ce wasu suka ce an so ya sake alwallah wasu suka ce ba sai ya sake ba na hudu ya ji daɗin kuma bai yi niyyar ya shafa ba eh yawwa saboda haka kila dama ya taɓa sa marai ne a sha'awar wata mace misali akwai sha'awar ta a ne an fahimta to sai suka haɗu bai ne ya shafe ta ba kawai sai ya shafe ta kuma sai ya jayo mai daɗi to ko da babu wancan niyya ɗin to wannan shi ma suka ce an so ya sake a ruwallah shi ma a kan musahabi to duka cikin a ga samu ɗannan guda hudu shi wancan na farko da shi malam ya kawo nan shi ne kawai malamai aka samu haɗin kansu kan cewa wajibi ne an yi nufin jin daɗi kuma an samu daɗin to wajibi ne wannan a sake a ruwallah zai yi bayanin sauran anan gaba to ya za mu yi magana mutu ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba sai ce wa in ya ji daha lamisun in shi wanda ya shafa ya ji daɗin khuz khabara to in ya ce maka ya ji daɗi sai ka riƙe labarinsa ka yi aiki da labarinsa in kuma ya ce bai ji daɗi ba to wannan tsakani ne shi da Allah tunda ba na wanda a zahiri ba ko ana iya ganewa To, a sai suka yi saɓani kan cewa shin ita ma da aka shafa arwallata ta walwale? Wasu malamai, kamar irin su al'imamu shafi'i suka ce, inda ita ma ba ta yi nufi ba ne, ba ba a ce ita ma arwallata ta walwale, ko da ta ji daɗin. Shi shi da ya yi niyya, kuma ya ji daɗin, ya shafa kuma ya ji daɗin to shi arwallata ta walwale. amma ita in dai ba ta yi niyya ba ne sai ya shafe ta koda ya ji daɗi koda ta ji daɗi to a rollarta ita tana nan tashi ta walwale a wurin shi al'imamu shafi amma su malumanmu na malikiya suka ce a'a duka da allamisu da almalmusu da wanda ya shafan da wanda aka shafa duka eh yawwa to a rollarta walwali inda ita ta ji daɗi eh amma in bata ji daɗi ba to ko ya shafe ta to in bata yi niyya ba to a rollar ta nan lahiya in kuma ta yi niyya sai ya shafe ta ko da bata ji daɗi ba to an so ta sake a rollar wa misluha yana daga cikin misalin shafa akan hukunce-hukuncin da aka ambata alƙublatu shine sumbunta ita ma sun kasa ta kashi-kashi sun ce akwai wadda a wajibi a sake arwalla akwai wadda ba wajibi ba shine suka ce sumbunta ta baki da wannan ita ittifaƙan ittifaƙan na malamai tana walwala a ruwalla an ji daɗi ko ba a ji ba wannan a wurin malikiya kenan gane ko yawa in dai da baki ne amma kila hannun matar shi ne ya sumbunta ko yawwa to wannan suka ce babu komai babu komai suka ce ko da haga wasu ruwayoyi cewa annabi yakan sumbunci matarsa misali to ba da baki da baki ba ne shi da baki da baki to kaɗan sun ce yana rushe a ruwallah sawa'un an ji daɗi ko ba ji daɗi ba shi sun ce ya mafi shafa ƙarfi kuma haka ne to sai na gaba wanda zai zamo shine na bakwai kenan wal mubashara haka da runguma ita ma tana walwala arwallah eh runguma ta jiki da jiki kuma aka ji daɗi to wannan shi ma wajibi ne a sake arwallah bittifaƙil ulama sai na gaba ya ce wa min zawalil aƙali haka yana daga cikin abubuwan da ke walwala arwalla rufewar hankali e, don shi hankali sun ce in ya gushe bai dawowa e, to suna kawo zawalil aƙali ne amma abin da suke nufi da shi istitarul aƙali shine hankalin mutum ya rufe ya dan shiga wani yanayi haka to lokacin da ya bude to shine sai mutum ya dawo hayyacinsa amma duk wanda hankali ne ya tafi to bai dawowa ya riga ya yi hasara eh to ba daukewar hankalin gaba ɗaya ake nufi ba a ana nufin lullubewar hankalin bil igima'i ta hanyar suma wani lokaci kila saboda farfadiya ko abin da ya kama da wannan ko ana samun mutum ya ainihin ita hayyacinsa au naumi au naumin ko bacci da ita su ma wasu sun ce in ba in ba ta wuce kwana guda ba to nan ne ake magana sake alwallah amma in ta wuce kwana guda to har da wanka sai an yi sai an yi wankan janaba sun ce saboda yana yiwa lokacin wani abu ya fito bai sani ba da kila ya yi kwana biyu some ko ya yi kwana uku sobe to sai hankalinsa ya dawo yanzu in ya dawo sai ya yi wankan janaba haka suka faɗa amma suka ce yi ni ɗai ko kwana guda wannan arwallah kawai zai sake au naumin ko kuma bacci shi ma yana cikin abubuwan da ke rufe hankali amma ba hankalin da yake gushewa ba saboda dama wani haske ne Allah ya halitta yadda suke faɗa to shi ne a matsayin hankalin to duk sanda wannan hasken aka rufe shi shi kenan sai mutum ya shiga wani yanayi to shi ma sun yi bayani a kansa da shi shi ma daga cikin al'asubabu suka ce shi ma ka suka shi hudu ko wanda yake mai nauyi kuma mai tsawo mai shi ya daɗe yana yi tsawilun sakilu an daɗe ana yi sa'an nan kuma yana yayi nauyi sosai ta yadda mutum baya majin wani motsin wani abu kusa da shi to shi wannan ittifaƙan ya sake arwallah sun ce shi ne allazi la ya shi'uru sahibuhu biman haulau shi ne wanda mai shi bai sanin wanda a kusa da shi kamar ya zo wajensa ya yi abin da yake ya tafiya ce bai san wanda ya zo ba an zo ko ba zo bai sani ba to wannan kaga alamu baccin ya yi nauyi to shi sun ce wajibi ne a sake ainihin wato alwala akwai tsawilun khafif Eh, an daɗe ana yi amma bai nauyi ba Eh, shi na ɗan yin wasu abubuwa haka amma dai yana ɗan gyangyaɗa kuma amma dai ya jima yana yi eh ana samun irin haka ko to shi ma wasu sun ce ya sake arwalla wasu kuma sun ce musu habbi ne tun da dai bai nauyi ba yana ɗan jin ya ɗan hayane hayane ko sauti haka duk da dai kila yana yiwa ba ya da tamizi eh ba iya kawai dai shi yana jin sauti shin karatu ne ko kiɗa ne ko waƙa ce bai iya rarrabewa amma dai yana ɗan jin wasu abubuwa haka eh hakan yana faruwa sosai ko kuma ko an kunna waya bai iya bambancewa shin waƙa ta an kunna ko karatu amma dai yana jin alamun wani sauti to lokacin da bacci bai yi nauyi ba ana samun irin wannan ana samun irin wannan to akwai saƙilun khafif ya yi nauyi amma kuma saƙilun kasir ya yi nauyi amma kuma taƙaitacce ne ba daɗe ana yi ba shi ma wannan sun ce wasu sun ce ya sake arwalla ya yi mi ya sake arwalla sannan akwai khafif shine na hudu qasirun to shi wannan la ma yustahab an yatawadda shi ba ma musahabi ne ya sake alwala ba hmm galiban irin gengeda wannan ko an gaje da sauransu bai da nauyi kuma ba da yana yi ba ausukurin ko kuma ya sha wani abu na maye ba malikiya ko da ko abin nan halatsi ne kila ko da nono ne ya sha mai sanyi ko hura mai sanyi ta dan bugar da shi in dai hankalinsa ya dan abin nan ya zabtu to shikenan daidai yake ta fuskar ya sake arwala da wanda ya sha giya su abin nan babu ruwan ba a ci to ai abin nan halatsi ne ya sha a'a kawai illat shine shin hankalin nasa ya rufu ko bai rufu ba bilamtira'i to wannan bayanin babu saɓani ko jayayya a cikinsa ba jayayya a cikinsa haka al'amarin yake sai ce wa min takhabbutil jununi aidan haka daga cikin abin da ke wala arwalla akwai bugun hauka mutum ne yana da iska sai aljannu suka taso masa eh shi ma in sun sakai daga baya yana da arwallah sai ya saki in dai bai wuce yi ne ɗaya da ko kwana ɗaya ba amma in ya wuce da haka to sun ce shi ma ya sake wanka shi ma ya yi wankan janaba eh haka shi ma bacci shi ma haka sun ka faɗa idan mutum ya yi bacci sosai har ya wuce kwana ɗaya ko da kwana ɗaya ne da yini rabin kwana kenan to suka ce sai ya yi wanka saboda ya daga wani abu ya fito mai bai sani ba cikin bacci to ko ya ɗanyi wasu abubuwa to saboda samun wannan shakkun shi yasa aka ce dai ya yi wankan amma yini ɗaya ko kwana guda wadda baya cutarwa mahama saha duk lokacin da shi mai iskan nan ya wartsake min masiha daga shafan aljanu tawadda tawadda to yayi arwalla id saboda kullu alimin bihi ya kulu wannan bayanin da ka ji mun duk wani malami to da wannan magana yake fatawa wal khulfu in kaga an samu sabani to figti salihi shin zai yi wanka ko ba zai yi ba nan ne kawai an ka samu sabani shine wanda na yi muku bayani cewa in ya wuce kwana guda to ya yi wanka an fahimta ko? manƙulu to an naƙalto saɓani wajen yin wankansa wasu na ganin ya ya sake wanka wasu na ganin ba sai ya sake ba amma dai ta arwallat babu babu saɓani a kanta to wa tis'atu saniya cikon tara kaso na biyu kenan almu eh wa tis'atu saniya tara asaniya na biyu almuqaddama waɗanda mun ka gabatar khuzha ka riƙe su ka yi aiki da su wa kun kuma ka zamo li'ilmiha game da sanin sun mu'allima mai koya ma wani ne in dai ka fahimce su to kai ma ka je ka koya ma wani yau da abubuwa ne masu muhimmanci in an koya mutum alwala to a koya mai abubuwan da in ya yi su za alwala za ta roshi don kai ya ɗauka cewa da an yi alwala shi kenan ba abin da ke lalata ta ba haka bane to ka a koya mutum alwala ɗaya a bar shi haka ai kamar sallah ne in an koya mutum sallah to a ce mai kuma ga abubuwan da ke bata sallah mubtilatu sala hmm? to shi yasa ya ce wa kun ka zamo mu'allima mai koyar da waɗannan li ilmi ha saboda kai ma sanin da kai musu to wal khulfu sabani ya tabbata fil wudu'i dangane da arwalla min masjid zakar duk wanda za a ambata yanzu har zuwa ƙarshe to an yi saɓani a kan shi wal khulfu an yi saɓani fil wudu'i akan sake arwalla min masjid zakar idan an samu shafar zakari in mutum ya shafi zakarinsa shin zai sake arwalla ko ba zai sake arwalla ba akwai maganganu da yawa da aka yi a wurin malamai sai ce wa bil wudu'i minhu ja'ana al-athar amma mun kam akwai hadisi da ya zo muna wanda muka yi aiki da shi kan cewa a sake arwalla shine hadisin busra da wasu daga cikin sahabbai to hadisin yana tabbatar da cewa in ka shafi zakari zakarinka to ka sake me alwala a ba an samu wasu ruwayoyi su kuma suka saba kamar riwayar talak wannan dan aliyu to shi riwayar tana nuna cewa in ka shafi zakari ko gabanka ba sai ka sake a ruwan ai wata tsoka ce daga cikin jikinka to wannan shi ya bayi wasu suka yi saɓani wasu ka rinjayar da riwayar busura akan hadisin talak dan aliyu wasu kuma suka rinjayar da hadisin talak a kan shi na busura ɗin suka ce a'a shafan zakari baya walwala arwallah wasu kuma suka haɗa riwayoyin suka ce idan ya shafa da niyya da gangan kenan to ya sake arwallah in kuma ba mistake ne ya samu kuskure ne ba sai ya sake ba wasu ka ce a in ya shafa ya ji daɗi to ya sake harwalla amma in ya shafa bai ji daɗi ba ba sai ya sake harwalla ba to wannan shine saɓanin da aka yi ta ta yi a wurin malamai eh to kusan wanda malamai sun kai rinjayarwa shine na ƙarshe cewa in ya shafa ya ji daɗi to ya sake harwalla amma in ya shafa ko da gangan ya shafa in dai bai ji daɗi ba to babu komai ba sai ya sake arwallah ba arwallah salana an gane wannan ko bi batinil kaffi amma shafan nan sai in yayi shi ne da cikin tafin hannunsa amma inda bayan hannu ne ya shafi zakarinsa wannan ba komai arwallah salana awil asabi'i ko kuma da cikin yatsun kafarsa shi ma in gefe ne nasu ko bayansu ya shafi zakarinsa arwallah salana kama a ta an sahibin kamar yadda haka bayanin ya zo daga almajirin imamu malik ko almajiransa wa tabi'i da waɗanda kuma suka ɗauko karatu daga almajiran imamu malik ne tabi'i sahib shine wanda ya zauna gaban al'imamu malik ya ɗau karatu wurinsa tabi'i shi kuma wanda ya karatu ga almajirin almajirin imamu malik hmm? to babin yana da yawa muna iya dasa aya nan mun dawo sai mu tashi baiti na gaba saboda akwai bayanai masu tsawo zai ta sharhin wasu abubuwa saboda haka lokaci ba zai ba mu dama ba insha Allah binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh